الرحيم الحمد لله الذي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء talatin ga wata ko ɗaya ga wata to talatin ga watan rabi na awal shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annaba alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba littafin mana ahkamul jana'iz wa bid'aha mun tsaya da rafi na sha hudu za kuma mu tashi da rafi na sha biyar inda muke a shafi na sittin da tara za mu tashi matsala ta talatin inda ma ce wa liman tawalla gaslahu ajrun azim duk wanda ya jibinci lamarin wanke mamaci muna cikin gasul mai duk wanda ya jibinci lamarin wanke mamaci yana da lada babba bi sharɗai isnai amma da sharɗai guda biyu da sharɗai guda biyu kada mutum ya ce kawai da ya wani gawa ya tambaya dole da ya cika sharɗai biyu al'awwal na farko an yasura alaihi ya rufa wa wanda ya wanke din asiri wala yuhaddithu bima qad yara min al-makruh ba zai saba da labarin abin da ya gani na ababan kima dan wani zaka ji ya zo yana surutu yana ai da muna wanke jini ya tazuwa wai labari yake bayarwa jini ya tazuwa to saboda haka da sharadin ba zai bayyana abin da wato ya gani na ababan kima li qawli sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi alaihi salatu wasalam man gatala musliman duk wanda ya wanke musulmi ba ka tama alaihi sannan ya rufa mar asiri ga fara lahu ga fara lahu lahu arba'ina ba ko Allah mu daukakin sarki zai gafarta masa wato zai gafarta masa har sau arba'in malamai wata ruwaya ta nuna ba zai gafarta masa kabila manya manyan laifuka wato guda arba'in shi ne har malamin ke bayani cewa ba kuma ya bada license license wani na cewa mutum ya je ne ya zai kuma ya zo wani ba ba haka ake nufi ba irin laifin da ya fada allazi ne ta rigo na kaba irin laifin wani ba wani ne illallah to Allah zai gafarta masa karo arba'in wa man afara lahu duk kuma wanda ya je haɗawa mamaci kabari fa ajannahu ya rubi shi shine ajannahu ya rufe mu aljannu ko aljannu ai koyuwa ke nan shi zaki ce wa aljanni shi zaki ce wa aljanni to sai ce ba aljanna hu ya rufe shi ujiri alaihi kadiri wato kadiri maskanin askarahu iyahu ila zuciya ladan da za a ba wanda ya je hakan kabari kamar ladan wanda ya gina gida ne ya ba wani ya zauna ya zauna umra da ake fara ka ji ka gina gida ka ba wani ka ce zauna iya zaman sa to kamar duk wanda ya gina wani gaba ya haɗa wani gaba kamar wanda ya gina gida ne ba wani zauna kaga ku abun akwai girma da gaske sannan annabi ya ce wa man kabbala hu duk wanda yau mutum da kafa jiwa ka sawu lahu yawmal qiyamati duk wanda ya bada likafarin ko bada kudin likafari aka ce wani shi ma Allah zai mafi baki rana alkiyama min sun zuce ne wata tabarar Allah madaukakin sarki zai masa tufafi na sundu shi ne tufafin alhariri amma wanda yake mai kauri wani tabarar da jarajara ai ka ga yanayin kaya da ba akwai wanda yake mai na sanyi akwai na to shi ne ko a cikin wato Qur'ani yanzu abin da yake nufi kenan ne kauri da mai jarajara amma duk na alhaji to sai ce wa istabrakin janna na alhaminin aljanna a karajar wani hakim hakim ya fitar a mujallaji na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da hudu da na ɗari uku da sittin da biyu wani bai hakiya mujallaji na uku shafi na ɗari uku da tasa'in da biyar wani asbahani fi targi haka imamul asbahani a cikin at-targhib mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da biyar min hadisi abi rafi'a radiyallahu anhu wa qala al-hakim imam al-hakim yace sahihun ala shartu muslim sahihi ne akan shartu imam muslim wa faqa uzani amma mun ga mun san cewa me ake nufi da idan hakim yace akan shartu muslim da yake nufi a kan sharaɗin musulun ko a kan sharaɗin bukari ba rawa da zai ga wajen labarai ko zai ce ba mu je zuwa sai yake wa huwa kama kala yana nan kamar yadda suka faɗa bukari da musulun kamar yadda suka faɗa وقد رواه الطبراني في الكبير امام الطبراني يا رويت اسمي الكبير بلفظ ده لفظ جوا 40 كبيرة وانت رويت على الظلم cewa za a gabar da mutum wato kabirar da guda arba'in kamar shamsu ji ne za a jera da alkabari ko in ka ɗauka guda kawai kawo saba'in to ka kalle su kowanne kuma ita kabira babban laifi ne da yake za mutum wato adadin guda a wajen ko shakka ba to Allah zai gafarta wa mutum wannan laifukan har guda arba'in Allah zai gafarta wa qala al-munziri imam al-munziri ya faɗa a mujalladi na a targhib wa targhib kenan na hudu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya wanda ji abu al-haythami imam al-haythami ya yi masa mutaba a mujalladi na uku shafi na ishirin da ɗaya ruwatuhu muhdathun bihi fi sahih ruwayoyin gaba ɗaya ana hujja da su a cikin sahih bukhari قال الحافظ ابن حجر في الدرايه ibn hajar ya faɗa a cikin diraya shafi na ɗari arba'in sinadaru kauye ne ke sinadi ne mai a tsani dalili na biyu an yabta ke ni zalika waje Allah an gane ko mutum kun ga a can mun ban kun ba kuma dawo cewa muka yi jarabi na farko ne ke Allah ya ba da lalar karba wannan kawai ke addini na biyu kuma to kai hakan dan Allah la yuridu bihi da za ba ka neman a saka ba wala ji kuran ko godiya kawai ya zo ya rika mu wani mu muka wanke baban sa amma ba ku hudi ko godiya ba su mana ba mu muka wanke kanin kowar su amma ko godiya ba su mana ba to idan to ba ka bukatar sakamako wala ji kuran ko kuma godiya wala ya an min umuri dunya ko wani abu daga al'amuran duniya dan wani jira yake da ya gaba wai a ko babban riga da yake aka tara a baki a kayan mura saboda ya wanke mamaci sai an ba shi wannan yana jira idan mace ce jira ta ce wai lokacin da aka ba sai ko zannuwan matan gida a bata ita wanda ta mutu ba bayan zani da kaya duk ya shiga layin magana to kada mutum ya jira wannan lima ta karara fi shari'a saboda abin da ya tabbata shari'a annan Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadat cewa Allah madaukakin sarki baya karɓar ibadodi illa ma kana khalisan li wajhihi karim sai abin da aka yi dan girman sa dan shi duk wanda kai ba dan shi wato Allah ba zai karba ba wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnah yanzu muka ce me garadin kaga wanda yana da kyau mutanen mu da suke taimakawa suna yin hakan kabari suna wankan gawa kamata yayi a ji ana ba su wata samina ta musamman ko domin a gyara riya kan mutum ya zai haba an masura wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba an masura mutum ya tashi a lahira babun badilu bai samu komai ba kuma ya dade yana yi to duk wayannan suna yana da cikin fuskoki gani ya masu kyau eh ai dama idan aka rasa baki dole a biyar ai wata ba wannan magana sai a baya banda dole a biyar ka bayyana da kyau ko yawa amma ka su magabata ai bukatar da ma a karkawa ai kawa a cikin ruwa sun mu rijal din mu na adabul umar akwai wani sa'idul makaburi sai na umar ne na Najeriya ne shi ne shugaban masu kawai babban malami ne amma ya kin malami amma sai aka rada shi shugaban ba za ka sabo ta'yin mazu an ka koma da din mu na da na abi dan adabu da kuma za ka gani am shi kin malami amma shi mukawin da aka yi mai saboda ai matsayi ne babba to yanzu a ce mutum yana da hali yana da kudinsa da motarsa a ce wannan kawai lokaci bayan lokaci za a kan kawai ya tafiya ai abin ya kai ya rika kallo kawai ya hararo abubuwan nan guda ne cewa zai samu lada wato za a ganka ne ba kabira guda a wuce amma ga kiran da ya ruba wanda ya wanke asiri sannan idan wankan gawa ya yi kenan kullum tana wankan gawa sannan ya yi dan Allah to ga dalilan da za mu kawo dalilan suna da yawa kafiratun jidda ajtabiu wala bi dhikri sittatin min amali kiran wadatu zan takaita a ambaton guda wa shida daga ciki kawai akan dalilan da yake mun sai kai wannan Allah zai baka lada guda shida kawai za mu kawo al-awwal na farko qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa tabaraka wa ta'ala qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah madaukakin sarki ya faɗa a wato cikin alkurani cewa kun ga ya musu inna ba ana basharun mislukum suratul kahfiku ga ya musu kadai ni ana basharun mislukum ni mutum ne kwatan kwatin yuha ilayya amma ni ana min wa'i yadda aka ce ka zo ko a waka sai rashi ko na al'amari ka ce annabi ba mutum bane kayi wato ka kayi ka kawo mata waya don ka ce annabi alaihi salatu wasalam ba mutum bane me ne kai dai ba za ka ce mala'ika ba ba kuma za ka ce masa aljanni ba duk kana faɗa wannan ya zama kafirci kuma ba za ka ce Allah ba to to da haka shi za ma da ce ka takaita ne shi za ma da alfada bi ayyuka cewa wa yanta fuqil anamu wa anta minhum fa inna al-niska fa wato ba'da zamil gazain fa inna al-niska ba'da zamil gazain yace wa yanta fuqil anamu wa anta minhum yace kake kake ne mutane da cewa a cikin ne ka kere mutane annaba ne za su zira ya kowa duk da cewa shi ma mutum ne Allah ya wa laqad karamna bani adam Allah ya karama dan adam shi da ya turo annabawa a cikin sai yace wai fa innal miska ba'da damil gazali domin ai miski da ake faɗa na asalin shi ma kaga wani zahi ne na jinin barewa amma kaga ai miski ya bi da gashi na darajar da ya tafi ta bi ta kanta ne mai mai jinin to asalin mulki ba asali na shine shine wato juda da ake wada za ku jana bargon juda shi za a gani mai askari yana cewa wa miskun wa fa'aratuha an gane ko wato da miski da kuma wato ita kanta juda da bargon juda mai tsarki ce tana cikin wato dabbar da yawunta da kajinta da abubuwa na su da yawa duk masu zargi za a ga kasashen laraba su yanzu ka ji mai sunan da kajinta da da fitsarin da amfani suke da yiwu tsara abin da suke zuwa kamar dodon kudi ne yanzu kaga ya halin da amma kai baka cin ka ji kasashen yarba za ka ana sai ma zaki ne da ji idan yi ji aka ce bada cewa da zaki irin wannan ita ma ma zan duya haka ne to asalin minti daga juda yake shi wannan da kake gani idan nan da jinin barewa ake a gaji amma ba shi ne asalin minti ba asalin minti na juda ne wannan kaje juda da manta shi ne minti wanda za ga wani lokacin ka je guri za ga ana jera da minti ya kwalba a cewa man juda ne har ana kawo yara a goji zai fito a kan dalilin da karamin kwalba sau da haka asalin tushen muke ji ne wannan to kaga annabi alaihi salatu wasalam wato duk da a cikin mutane yake yake amma ya fi kowa kima ya fi kowa daraja to shine yace ana basharun mithlukum ni mutum ne ko tabbacin ku yuha ilayya amma ana min wahayi annama ilahukum ilahu wahid kuma ku sani cewa abun bautar ku abun bauta ne guda daya faman kane yanzu rika a rabbi duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa فليعمل عملا صالحا ويأيدي أيدي نقري ولا يشرك بعبادة ربه أحدا kada ya tara ubangijinsa kada ya tarayya da wajen bautar ubangijinsa da kowa Allah ba ya san shirka shirka duk yadda za ka yi aboki kar ka take kai wa gurbin shirka dan wallahi ka mutu kana shirka duk in garin nan za ta haɗu mutum miliyan goma na kano mutum miliyan goma sha biyar ma Allah Allah ba zai kula da wallahi ko me za a sauke ma ba ba a ci ba ko qur'ani za a sauke ba Allah ba zai kula da wani saboda mutum ya mutu yana shirka ita matsalar shirka ba a rijiyar a wuta ba guriyar ni ba guriyar fi da rikin da za a shiga wuta in ka ga an fita daga wuta kuma a ta yi tantan masu jama da tantan da khiyar saboda haka kan wani ya ka take da hankalinka wajen zuwa gurin mushrikai karka zo ba in dai aka ce ba wa da kuka ne ba ruwan ne yana kukan ya bar Allah ka gaja da shi in ko ba haka ba to za a ba ta kira da in kai bari kibaninka ka kwace kayan ka daga gaba annabi alaihi salatu wasalam to shi kenan amma ta kira da to shi za Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbi ahada inna allaha la yushriku bi shirka bihi wa yughfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عليكم السلام ai ba a ba wai muna magana a kai ba a riyawu shirkul asgar bai sai babban kirka muke magana wanda aka kira ta hada Allah da wani wajen addu'a neman taimako duk abin da wani ba zai iya ba sai Allah wato wani ba zai iya ba sai Allah idan aka yi wa Allah shi ne shirka shi kaga wanda ai kaga riyawu shirkul asgar baya cikin wayna amma dai bi laifi ne Allah yake yi ai la yasidu bi ghaira wajhi Allah ta'ala abinda ake nufi kada a nufaci wani Allah madaukakin sarki eh yayin yin aiki karka idan wani cewa ai inda baban ruwa da ne ba za ka ji dan aji da sai aka wani a wani ruwa da ne ba za a ce saboda su ma da nuna shi ba za ka ji dan aji da kai aka wani karka yi haka karka koma na biyu kauluhu aidan fadin sa wa ma umiru illa li ya'budullah Allah yake ba umar sai su waje dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu dinan suna tsarkake addini gare shi suratul bayyina dalili na uku kauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kada ayyuka ba ta tace da niyya kuma kun ga niyya da ba tana cikin bukatun shari'a guda rawa biyar kuma kuma da ba kan suratul hajj da muka a kabira ai mun kawo al'umuru bi maqasidi ala mashakkatin da lim da jin ko yawa irin wannan qawaid din hada ita ita ce dole ma al'umuru bi maqasidi shine inama da abadi niyya duk abin da zaka yi da niyya to niyya za a kalla sai dai wa inna ma da kulli mur'in ma da ko wanda mutum wato abin da yayi niyya yana tare da fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda hijrarsa ta kasance ila Allah dan Allah ya yi wa rasuli kuma wato ya yi domin annabi alaihi salatu wasalam wato yana raye a lokacin kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan an bai da rayuwa zuwa ga annabi domin idan ya hijira gurin wa zai gurin annabi alaihi salatu wasalam sai yace wa man kana hijratu ila duniya duk wanda ya yi duniya kuwa wani yayi ne zai samu wani abu yi buwa da zai samu aure ake yanki a godan wanda mace da zai aura ba ta da yake kuri wanda yake kauna ta koma ba shi kuma yana baka ba kuma yana zai amma saboda ita ba za ya koma ba to idan dan wanda yayi fa hijira tu ila ma hajar ilai sakamakon hijira ta yana nan dangane da abin da yayi hijira saboda shi ba ladan ladan hijira a gurin Allah أخرجه البخاري في أول سيئه ومسلم وغيرهما من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شنو المثال اللي أنا وأنا gari a kul gari mu fara wara wa kafa aka ce mu ana iya samu sai to ga na sai na wa shi kadai ya rawaita cikin da bai kuma hadisi ne mai kyau yawa na hudu qauluhu aidan fadin da cewa bakir hadi al umma kaiwa wannan al umma al bikr bisala'i na cewa bisala'i da daukaka aiwa al bikr aiwa wannan al ummar wato al bikr din daukaka shine al sana'a والتمكين da tabbatuwa a ban kasa fil biladi a garuruwa wan nasri da kuma taimako za su samu taimako wa rifa'atu da daukaka har yau sai wanda ta ku ba ita ta ku ji abubuwa da yawa sana fi dini a dini cewa suka yi hakuri za su samu daukaka kuma sun samu aka ce wa yau sahabbai alfijir za su samu daukaka za su samu tabbatuwa a wannan sa sai da ya zauto kuwa kafin kula ba wa rajin da su ce gaba ɗaya wa inda musulunci bai je a duniya ba sai yake wa man amila minhum bi amali al-akhirati lid-dunya duk wanda a ga ya mutu nan ne ko duk wanda ya aiki lahira duk wanda ya aiki lahira a cikin su dan duniya aiki ne ake yi misali karanta alqur'ani ai dan ka gaba da lahira ake yi sallah azumi zakka duk sai mutum yayi dan duniya kawai dan a ce yana yi falaysa lahu bil akhirati nasib ba shi da lada a lahira ko daya yanzu a wasu kawai sun yadda duk abin da za su su dora shi a doron duniya kawai ai kuna ina muka yi gaba da misali a bera ko na cewa za ga wasu sabo tsabar san duniya za ga sun suka je gaban manya masu kuɗi ba sa gaya musu gaskiya idan suna gaban manya a wani abin ne duk abin da ya yi ne shi ne bayan fito wani alaji ya ce mutu ai babban mutum ne shi ba sai ce mun da muka bada wannan misalin da sallah cewa ba azhar ba ba ba azhar ba da asar ba ba ku da aka zo za a yi sallah kuma aka ce wai ranka ya dade bismillah ya wuce musu da azaba ba bi la'asar sai magar an zo ijayi suka ce ranka ya dade bismillah shi kan baya wai shine liman shine da tabarawa ne jayi da shi ne ta azaba sun zai ba shi ya zo ya ga yadda zai to shi da muka fito sai ya ce mu to shi akwai ran da yana zaune a gurin babban mutum ne sai ya ce mun wani mutum ya fito mai kuɗi ne yana fitowa sai ya ce kun yi sallah ne aka ce an yi sallah ranka da ni sai ce an yi bai ba kawai aka ce zau kowai kowai ni ke wai wata lahada ce zau da alaji ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka ba mu yanzu abin mu mu dewa wallahi ta goma sun koma ɗan bunguru biyu kawai shi za a ji idan ya kalli nan yace wannan tayil din bakake ne biyu ke wuri kuwa Allah ya sauke. To shi ne yake gaya mana cewa duk wanda ya aiki lahira don duniya kuwa, to ya sani cewa ba shi da yin rabo a lahira, ba shi da Ka san duk wanda imanin da yake motsi ba da an ce ba rabo a lahira za ga ba shi da kwanciyar hankali. Wanda ce a masallacin jera cewa kiran da muka yi bayanin cewa duk wanda ya mutu. Ina mu iya tuna muka ce gida uku ne, jiya da yau da gobe. Ko muka ce yau din kuma tsawo ne saboda idan mutum ya mutu yanzu bai zai shekara da wajen a saboda yi wallahi bai zai ba sai da usman yau shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da biyar a kwantar cikin gabarin dubu ɗaya shekara talatin da biyar bayan jira ya ba duniya to dogon zango ake yi ban an mutu kuma a wannan yanayin da aka tafi in ba da ainihin wa ibada da shi da yake tun daga ran da ya ji wannan har zuwa ranar lahadi da muka yi karatu yake wallahi bai zai zuwa yake ya kasa zuwa kuma haka ne saboda auna za ka yi mahaifin ka yanzu da ya rasu kwanan zanawa shekarar zanawa kwanci kakanka shi ma kakansa ka ga shekara nawa ake a kwanci har yanzu kuma a wanda yanayin ake imani a imin wani ba ka har kiyama ta tsaye imani a imin wani ba ka to wata ne ce wasa ne kawai wani yana ganin yi kenan ai ba matsala kawai lafiya to shi da aka ce mutum bai da rabo a lahira ai dajin hankali ne babu rabo a lahira to ka tuna wata rabo na annabi yake ban karshen duniya ka shekara tamanin ma a bakin shekara ka ɗari yanzu a duniya nan to shekara nawa za ka yi a gida na biyu wallahi ba da yawa za ka yi duk wani hadisi da ya zo ce za ka yi dubu biyu ko dubu uku ko dubu kaza abu a gaskiya ba ba wani hadisi a wasan gaba ɗayan su ba ku je ta da hadisi da akwai hadisi da yake annabi alaihi salatu wasalam ba zai bar ba zai fi shekara dubu ɗaya a ƙasa ba za a tafi ya mana duk shekara dubu ɗaya ɗari hudu ba ku rike da hadisi saboda kawai ka ba Allah ka zauna lafiya a gida na biyu yawwa kuma shi gida ne kuma wai bacci za a yi kawai a ce shi ke na an kyale ka ba a'a yanayi ne yadda ka yanayin da kake cikin na mafarki da wani haka za a zo azaba ce haka za a yi in ma ni'ima ce haka za ka yi ta fama da ita saboda haka akwai wani yanayi dole to sai yace akhraja hu ahmad wa ibnuhu fi zawadihi wane ne kurta kallon gabobin da imam ahmad ne fitar da ɗansa ɗansa abdullahi yana da littafi abdullahi wai ɗan bayan uban ya mutu sai ɗauke littafin mahaifin sai ya rika ƙara-ƙara a inda mahaifin bai kaga ya sha karatu sai ya kakkaro wasu abubuwa abubuwan da mahaifin ya takaita la haula wala quwwata illa billah al-musnad fi zawaid al-musnad kage yana da musnad ko to sai ya dauki musnad hadisai dubu arba'in da wani abu ne arba'in da wani abu sai wai yaji bi hadisan duk inda yake ganin abba ya takaita shi sai da sai az-zawaid kare kare a wasu wuraren wasu babu kai yi tsara kaza la haula wala quwwata illa to shi ne yake a mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da hudu wabin ibban fi sahihi mawari mawari da zama'an ke sunan littafin wal hakim da imam al hakim mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha ɗaya wa ƙara yake sahihul isnad yace hadisi ne mai kyau isnadi wa faqa zahabi imam zahabi shi ma imam muwafaqa wa qara al munziri imam al munziri min at-tarhib wa at-tarhib sannan ya tabbatar da haka a mujalladi da ya shafi na talatin da ɗaya kultu sai nake in ji albani wa isnadu abdullahi sahihun ala shirkin bukhari na kuma dawowa isnadin abdullahi wato na abdullahi dan imam ahmad yace zaiyi ne akan sharadin imam bukhari shine maganar da muke to haka ce sharadin bukhari wa muslim me ake nufi yawa na da yakin da to yana nufin wancan yawwa irin sharadin ya shiga amma bukari bai kawo alizamu kun fahimta to bayan nan kara fito da abun misali da shi shine kaga a ra'ayin imam bukari idan kun yi zamani ɗaya da mutum to dole sai ka gani ka ɗau karatu a gurin amma mutum kawai kun yi zamani biya daga gaba kun bari da ke ku ya waji mu kare ya kwalkwale cewa da ka ganshi ai dai ne yawa ni kun yi zamani amma kana nan yana wuri to shi ya kwalkwale cewa tun da kun yi zamani ka je ga wanda ka zauna kai ta to wannan shi rufe shi ake magana to su a hadisi ya ce wannan jaran amma ba su ta ba sai kuma sai sai ga ba to ya yi yadda aka jarrin bukari da muslim ba to shi ake ne to shi ne shiga da cewa na biyar dalili na biyar an abi umama talbahi ya sunan zama na gaskiya suna abi umama ai ka za alkunya ta ce nan sunan sa na gaskiya sunan na'am sunan sa sudayyu bin adilan sudayyu bin adilan radiyallahu anhu kana جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولم يكن يزور الله عليه الصلاه والسلام بيتي a ra'ayin rasulul gaza ya rasulul labarin labarin mutumin da yaje yayi yalda misal ajra yana so Allah ya bashi lada wa fikira kuma yana neman suna abubuwa yana son lada kuma yana neman so yake a ta faɗa ƙararwa da jami'i sannan kuma yana so Allah ya bashi lada kun ga ya raba kafa sai yace malahu me me ya alinsa tambaya ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam me labarin sa fa kada sai annabi ya ce la ji ala hu bari sabu komai ba fa ada ha talata marat annabi ya maimaita su uku ya kula lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ji ala hu la ji ala hu la ji ala hu ba shi da komai sun magana sa ne yace inna allaha la yaqbalu min al-amali Allah baya karba aiki illa ma kana lahu khalisan sai abinda aka yi ta dace wabtu giya wajhu da aka nemi zatin Allah da aka yi don Allah kare da hunna sai mujalladi na shafi na hamsin da tara a isnadu hujjan yidun isnadin mai kyau ne amma kalin mulgari a mujalladi daya mujalladi shafi na idan da hudu na shida kaulu sallallahu alaihi wasallam fada annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa qala Allahu azza wa jalla hadithul qudsi hadith ubangiji mai girma da buwaya yace ana agna shuraka ya ne shirka na wadatu gabarin shirkan ba shirka fa man amila bi amala duk wanda yayi min wani aiki a kira ka fihi ma am gairi a wata ruwaya ma iya gairi yayi tarayya a cikin wannan aikin gairi da wani na ya hada da wani na a ciki ka zo kawai yanzu za ka yi sallah nan sai ka ga kana tare da sallah sai ka kwarta da jin gairi ko sai ka gyara sallah to ka raba su Allah kana so Allah ya baka lada kuma kana so sirjin kai gane to ashe kai yi wa dalilin ashe kullun yana zuwa har na bula yake a majallis in yaje zai rabu ba da recommendation a kansa kawai sai ka gyara to annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya fara hadisul qudsi ya ce ba da minhu bariu Allah ya ce ba ruwa da aiki tun da kara ba ba wa huwa lillazi ajraka sai ya bawo wanda ka hada shi da jinin shi Allah ba ya masa tarayya rawahu ibn majah fi zuhud min hadisi abi hurairah wa isnadu sayyun ala sharti muslim akan sharadin muslim kawai ta ji a muslim ne ba ba amma irin tsarin muslim ne وقد أخرجه في سعيه يا فتر سعيه حناتا في مسلم مجلد من تقوى الشافي لأن ينزبوا بيه لأجرين لا أوكو ناو إرزا ناش مسألة تتلاتين لديه من قبل وانجا ويستحب لمن جسله أن يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم أن سوك وانجا يوانجا موانجا شما يوانجا مستحبي باواجه يوانجا وانجا يوانجا شما يوانجا man gasala mayyitan falyaktasil duk wanda ya wanke mamaci to ya wanka wa man amalahu bale tawalla wanda ya dauko gawar kuwa ya dauke ta bale tawalla shi kuma ya alwala wannan ya kama ga wanda dan da ya mutu asibiti ta goyon shi ko kuma da ita aka yi ta sai dai mutahabi ma yusabu ala dinihi wa la yu'aqabu ala dirhi shine mutahabi abinda idan mutum yayi za a ba shi lada in bai ba ba ba za a kawo shi da laifi ba na'am wa alaikum assalam na'am yawwa kawai wanka zai shiga da niyyar haka kawai ya kwakwara a cikinsa ba ba da dalilin cewa wai sai ya yi tsarin wankan jarabawa kawai shiga ne da ruwa ya wanke cikin su shi kenan amma da wannan niyyar cewa wanka ne ya yi don ya samu ladan wani ɗaukar gawa wankin gawa shi kenan ita kuma normal alwala zai yi ai alwala sunan da alwala wata ko da yana da alwala sai yayi wata kai ma tambaye ka mai kyau ko yana da ita wannan aiko ta ibada ka bai ta da ku eh na bai ce ka ai kaga da yawa mutum zai tafi jana'iza ai da alwalarsa ko to idan ya dau wannan wata alwalar sai kuma yi ita ce ta wannan ibada sai dai ka kiyaye ba ba wajibi bane idan kai kana da wannan ladan ne wallahi a'lam ka ji ko ga likita ya ce to akwai kiwon lafiya ba saboda taba mamanta kaga ko mun san yi ba ko babi ba akwai hikimomi da yawa ke na kai wanda ko ko wanda ya bubba duniya da ta hanyar gudawa da yake yawan kan samu shi ma sai aka zo a gawa bidiyar to kaga ko da an ce musu haji ne akwai wato kiwon lafiya da yawa wannan wani karatu ne saboda haka zai mutum ya je wanka kuma kaga a ta karkashin da yake ma da aka ce a ta blog shi ma akwai kiwon lafiya ne annabi shine likitan likitoci ba Allah shi za idan ya bada shawara kawai ka bi eh ai da ma kowa wajen kana ainihin faɗa ko ya sa sabulu ya wanke misali in da zai shiga wankan yanzu ya yi wannan niyyar da farko wankan juwa an shiga ya ka ake wuce ka daya da ka shiga ka ba da wankan kiwa da sai ka dauka sabulu ka wanke jikinka ba ka ake kuma da ranka nan kar wani ya dauka wa in ya shiga yanzu wanka shi bayan ya yi wankan juma'a da alwala dan ya yi wankan sabulu alwala da ta fita nan sai ka yi abin da ya warware alwala wankan sabulu baya warware alwala baka ji abin da malaman fiƙi suke cewa ina mutum zai je ɗiban ba haya ya yi ɗiban ba haya zai yi shiga wato ya fito ya cire kayan gaba ɗaya daga cikin su ya sa wani kuma da alwalar da sallar ya ɗiban ba haya amma ya zo duk ya tabbatar da cewa ya amfani da wasu kayan da ba hayan da ya taɓa sanin sa ba sai ya sa wasu kayan da wani zai iya tafiya ya dala sai dai shi ma ba zai zama comfortable ba sai ya yi wanka wannan ana zuwa kure ma ne cewa ba bai yi abin da ya karya alwala ba shiga cikin shadda baya karya alwala saboda idan da yi abin da alwalar da suka yi magana saboda haka wannan abu ne mai kyau a yi wankan sosai da sosai kuma mutum ya ɗauko wani abu na sanitaila na wanke hannu ya wanke hannu duk da ya laifi ba ya wanke hannunsa sosai da sosai da ya laifi ba gaskiya na'am a jikin gawar? a idan mutum ya kwanta yana da tsarki sai tashi a shi ya yi tsarki bukatar ta fahimta kan ba kamar yadda wasu ke ganin wai duk alwala sai an shiga ban ɗaki ba kai shi kake ne ko ba tsaya yanzu aka yi rike alwala ka din zabi haddare ba wanda zai ce ba kala in dai baka yi abin da ya karya ta ta ba ka fahimta da shi ku ba jarri bane wani za a yi sallah sai an shiga wannan sai an shiga an kama ruwa ba jarri bane duk yawancin mu yanzu muka shigo nan magarba ai da yawa mu yi wa muke a tafi isha'i ko ba ke da garri ne sai mu fita mu ce sai an sake alwala ba jarri bane don da haka kai yanzu daga yanzu har zuwa asuba ba kai bauri ba ba kai hutu ba ba kai abin da zai karya alwala ba ba badi ba wadi ba wani abu da ya fita alwala ka tana nan sai kawai ka dora inda haka kai hawa ke gari ba kai bacci ba ka dora zuwa wata waje gari ba wanda zai ce alwala ka dakari babu in za ka zama wadi ma kai fara goma da alwala jikiyar ka gane saboda haka ba jarabi bane alaikum salam haka a yayya ba muku ruwa ne ina samu wannan matsalar ai ɗaukar tsarin wanda wato tsarin wanda ya kone za a bayar ko wanda ya hatsari gaba in ya ragargaje ai kaga ba a wanke zuwa ke ɗaya ya ruwa kawai da wannan niyyar wanka aka yi bane mai shikenan haka wanda ya kone da an taba shi jiki ya biyo ko ya dade a mace ba sani ba ya rufe to haka zo ya ba ruwa za a yi kawai to in wannan larura ta bada haka ma ba laifi aka yi ba bare kuwa mutukar za a iya fituwa abubuwa da harbuga wasu ai za a bada fata wucewa abin ne ya aka Allah ya kiyaye to shine abin da malai yake faɗa a nan cewa wa qad saqa lahu ibnu al-qayyim fi tahdhib sunan ibnu al-qayyim ya woke nan ko a ina ne nan ne ko wa qad saqa lahu ibnu al-qayyim fi tahdhib sunan idza akara tariqan anhu ibn kai ya kawo hanyoyi guda goma sha ɗaya daga abu huraira sannan kuma yake cewa sun makala yake wa hadi turuku tadullu ala annal hadith mahfuz wannan hanyoyin suna nuni ga cewa hanyoyin nan ababen kiyayewa ne a gurin malaman hadisi saboda haka da an san kun ji ne sai kan sa wa ibn al-qaddan ibn al-qaddan ma ya inganta shi wa kaza ibn hazm fil muhalla haka ibn hazm a cikin muhalla kun sai ibn hazm ba haushi aka wace ko ba karatu shi sa ko shekara ka abin baka ba karabo wallahi shekara ta arba'in da wani abu ya je shi malamin sayansu ne da turanci da waye da akwai wani yaran ba wanda bai kuɗi ne kawai wata rana ya je masallaci yana shiga kamar kan yi zuwa lakcara ne yana shiga sai wani ya ce masa wani malam ba a zama a zubo masallaci sai an yi raka a mutayyar ne ba su bai jawo shi wajen dace to ba ya rike wannan ba ya gane cewa an shiga masallaci ne yace to wata ran yana shiga yana shiga zai dalla da wani ce malam ko kai wannan irin jami'i ne ba a dalla ya ba illa Allah ba a dalla to kawai dai abin ya kula da shi sai ce to wallahi duk inda ake karatu sai yi sai koma karatu ya je rika zuwa duk inda ake zuwa karatu suka yi zuwa ya dauko kuma shi abin da ya mutu ba a lokacin tunda wato a ƙarni ga wajen biyar don yanzu an yi zuwa wajen shekara ɗari tara da wani duniya a ga ƙarni na biyar na biyu ƙarfin an lafta sau da aka je ya rika karɓar islami da rai shi ba zai je bukari ko musulun ya duba ba shi za ka je har ya mutu bai ga turmiji ba sunan da turmiji bai gan shi ba bai ga turmiji ba to sau da aka shi yake zuwa ya tafi hadisi idan ya je gurin malam wani ya ji ai sinadi yadda ka ji ana haddasa wani an wani an wani ba ka yi rika bin kowanne gari kake da ya ji ya karbo hadisi a gurin ka shi ma sai a ce ya karbo isnadi an zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam shi da ya yi shi sa a lokacin saboda zai imamu al-bani yan malikiya sun matsawa da ya zo shi ma zai matsawa da yawan malikiya shi za a ga yana rafatu a cikin muhalla mujallabi hudu ko biyar ka samu wannan za ka yi shi ma ya rika bi da kanku saboda sun takura masa wannan abu idan ya biyo kuma ibnu hazm wato saboda zafi da yayi yana iya yiwa idan ya dace ma da rabi da ya dinka ne je ma iya saboda zafin sa Allah saboda yadda aka turi tarbiyyar ji a baya kun bai ga shi ma yadda aka wada ba idan ya gama ma rabi gaba ɗaya zai je ma iya kawai kamar da ne kake ba to ibnu hazm sai da ya zama umda lokacin da ya zo malaman garin suka ziga aka tsere da daban da gaba daya aka kona shi ne bujoyin mutu da zuwa ko ji ai kun yi aikin banza yake gaba daya suna kansa kuma wallahi sai da shi ne rubuta muhalla littafin ba da ya ba wai kansa ba littafin kawai waje da ya ba gari da ya daji da yake wallahi kafin su suna kansa shi za ga a littattafan kan kana bibiya ga ya fi matsawa malikiya saboda malaman lokacin sun suka rika zama da shi suna bugawa zai ga dalili ya bane ke yi ne da ba babban malamin za a Abu Sulaiman a Madawul Zahiri shi dan Zahiri ya ce wani abu shine muka ba ku misali da shi yace duk wanda ya dauko karamar yarinya ya shekara ɗaya jajin ko jariri ya ce ba in dai ka dauke ta alwala ka kare in dai mace shi kawai a ra'ayin aka ce a ala gafa ta malam ba ga shi annabi alaihi salatu wasalam ya dauko umama ba yake kuka dade kudan da ya dauko da yaran da dai hannunsa da wani abu wai dai ba za a kaji shi ko yaran da dai hannunsa da ana magana akan lauzul maraj yace shi ko jahiliya yace in ka taba da a zo ka ta kai jahiliya kenan to shine ibnu hazm a muhalla mujalladi na dai jabi na 200 shi ma da kuma jabi na biyu a mujalladi na biyu jabi na ɗari biyu da ashirin da uku zuwa da ashirin da biyar wal hafiz aka nan hafiz ibn hajar a cikin at-talqi talqisul hadith wanda muka ce da tsani wa aiki mujalladi na biyu jabi na ɗari da talatin da hudu muniriya wa kada yace adwa ahwali an yakuna hasalan mafi munin halayen da za a kawo a ce ya zama hasan kaga hadisin da ya ja eh wato za a ce mafi rauni daga cikin hanyoyin da za a ga a ce bar haka amma ba haka ba hadisin ya zama sahihi ba wa zahiru al-amri yufidu al-wudu zahirin wato al'amarin wato hadisin yana nuna cewa hadisi ne na wajen wa inna ma lam naqul bihi li hadithaini mawqufai yace lam na kulli li hadithain mawqufai mu ko ba za mu ce hadisi ne wajibi ba amma za mu ce wajibi ne yin wankan ba saboda hadisai mawqufai guda biyu da za su lau wa lau ma hukumu rafai suna da hukunci wato dangana su zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam in ba kuma da ba hadisi marfu'i shine hadisin wa ma uri wa lin najil marfu'u to sahabbai ne suka faɗa amma suna da hukuncin rafai cewa za a jingina zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam hadisan ku sune al-awwal abin da malai yake so faɗa shi idan hadisin kan zamu kalla yana nuna ma cewa ba wato wajibi ne wanda ya wanke gawa ya wanka wajibi ne domin annabi ya yi salliyar kasil malai yake mu ko ba za mu ga hukuncin wajen su ba saboda wata hadisai ma hukumai guda biyu da za mu karanta nan gaba shine maganar da al-awwal na farko an ibn abbas daga abdullahi da abbas da yake laysa alaykum fi ghusl mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu cewa ba wajibi bane akan ku idan kuka wanke mamaci wato ku yi wanka fa inna mayyitakum laysa bi najis domin mamacin ku ba da jinda bane ko wankan da zaka yi ba da da jinda kai ba sai idan kare lafiyar wata kila fa hadu kum an tabtilu ayyakum idan ba za ka yi wankan ba to ka wanke hannunka kaga kare lafiyar jikin a samu da sai za a wanke hannu da kyau kare da wani hajji mujallaji na dai shafi na 386 والبيهقي مجلد له كشافي na 398 من حديث ابن عباس مرفوعا daga hadisi Abdullah da Abbas marfu wa qala al-hakim hakim yace sayyuna ala shart al-bukhari yace ya inganta shi kansa maganar makubin da aka wata ibn Abbas akan shartin bukhari wa faqahu al-dhahabi imam al-dhahabi yace hadisi ne shi ma wato sahihi wa inna ma huwa hasan al-isnad sai dai ba ku sani hadisi ne wato hasan al-isnad kama qala al-hafiz fi tarhib kamar yadda alhaji ya faɗa cikin talhisul hadith li anna fihi amru bin amru wa fihi kalam saboda a cikin hadisi akwai amru bin amru shi kuma akwai maganganu a kansa wa qad kana zahabi nafsuhu fil mizan mizan al-i'tidal imamu zahabi ya faɗa cikin mizan al-i'tidal hadisai da ake bayani akan rijal kawai su ne rijal mazajen da ake cewa haddasana wani haddasana wani to kowa da tarihin su ya gaya wa waye shi to shi ne malayin yake cewa ba da an zaɗa ƙwalar ayin matafi bayan an koro maganganun malamai a kai hadisuhu salihun hasan ita hadisinsa mai kyau ne nagartacce ne kuma mai kyau a sani na biyu kawai bin umar radiyallahu anhu anhu ba ba bayanin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda cewa kunna nasilul mayyita mun kasance muna wanke gawa wa minna man yaktasilu wa minna man la yaktasilu wasu suna wanka a cikin motsi ba zai kaga inda wajibi ne matsalar shi ne ai da kowa zai yayi yawa saboda haka idan mutum yayi dan kare lafiyar sa ka zargi a kare da wutar kudini tara kudini ya wutar a cikin littafin sa tabi na 191 wal khatib fi tarihi da khatibul bagdadi shi ko wannan ba Allah ta ga duk wanda yazo a bayan sa bai aure ba ya mutu duk wanda yazo a bayan sa shi ma a malaman hadisi dai wato ya zama iyali gare shi domin ka ibul bagdadi ya yi wa addini hidima kwarai da gaske ya rika yawo a harkar hadisi ya ba da tsayar da ta gudunmuwa daga ƙarshe da ya zo bai aure ba zai mutu yana gadan wa kan gadan haihuwa sai za ka tattaro man malama a jiki na garin gaba daya yake kun ga wanda da ba jika ba kaza ba kaza ya ta lissafi yake duk ba su yake duka babu yake yake duk babu yake ku zo nake idan na mutu littattafai na da duk abin da na bari a raba wa malaman garin nan haka kuma yi gaba daya aka diwa gaba ɗaya dukiyar ka ka diwa da bagdadi da layi barazan sa malamai aka raba saboda ba ku ci ba shi da magani ko da kalala ke rago to ba ku to sai yake cewa um aina wa qafla na'am to sai um okay ai gurin ne na saka kafi na yawan duna ga gurin na gani sai yake cewa annahu wato hadda ibnuhu abdullahi nan ne ko wa shara ila zalika imam ahmad ko ba nan bane bayan sa kadan yawa wal kadiu bi tarihi bi isnadin zayin kama qala al-hafiz wa shara ila zalika imam ahmad imam ahmad ba ya yi nuni akan haka فقد روى الخطيب عنه امام الخطيب خطيب البغدادي ياي روايه دغري انه حب ابنه عبد الله على كتابه هذا الحديث ya kwadaitar da dan zama Abdullahi Imam Ahmad kenan ya kwadaitar da dan Abdullahi cewa ya rubuta wannan hadisi matsala ta 32 wala yajra'u qatl shahidi qatil al-ma'raka an gane ku ba kiranta wanke shahidi ba qatil al-ma'raka wanda aka ji a filin fagen fama ba tilasta wa mutane cewa sai an wanke da yi ba wala wuce faga annahu kana junuba ko da an yi tibaki cewa ya fito da janaba shi wanda ya mutu a fagen fama fa fi zalika hali saboda haka wanda ya mutu a fagen fama ba a wanke shi ko da da janaba ya fito to sai saboda hadisi al-awwal an jabirin kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam idfanuhum fi dima'ihim annabi ya ce wanke mawata cikin jinalar يعني يوم أول أنا أول على غير متحدة ولم يقتلهم wato ku je abu abuwan ku binne su cikin jinanan yani yau ma'udin yana da gura na udu walan yaskilun ba wanke su ba wa fi riwayatin wata riwaya yace fa qala ana shahidun ala haula annabi yace ni zan ba da shida ga waɗannan bayin Allah lubuhum fi dimaihim kullin kullun da dai a cikin jinin lubaba da ake bada kullun da dai a cikin wato jinanan nan fa innahu laysa jarihun yajra'u ko yajra'u billahi ba wanda za a yi warauni dan Allah illa da'a wato wajruhu yawmal qiyamati yajma ba sai ya zo ranar alkiyama gurin da aka yi mara rauni yana fitar da jini launuhu launin dani launin wannan jinin za ka yi jajir launin jini wari a hori hulmin kaishin da kuma kaishin alminti bayan nan wannan mulkin da muka gani ba misalin da muka yi nan wannan mulkin kun ga ai jinin barewa ne ake hada ne a karanta wani bukari bukari ya fitar a mujalladi na uku shafi na ɗari da sittin da biyar bi ruwaya ta rubuna wa abu dawud abu dawud ma haka mujalladi na biyu shafi na sittin wannan ta yi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas wa tirmidhi tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da bakwai wa sahabu wa ibnu maja ibnu maja a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya zuwa na ɗari hudu da sittin da biyu wal bayhaqi a mujalladi na hudu shafi na goma wannan faɗi yana faɗa ne wai dan ka koma in ma baka yi da baka buɗe ka gani wa ruwayatul qur'an ɗaya ruwayar mata ta ce ji imamu zai yi wa kaza ibnu sa'ad fi tabaqat haka nan ibnu sa'ad a tabaqat mujalladi bimun yana nufin mujalladi na uku ka kuma yana nufin waraka a takarda da daya sabinin kusadin kuma yana nufin sab'a shafi na bakwai wa ziyaratu lahu dadin ma na ibnu sa'd wa isnadu sayyuna ala shartu muslim isnadun sa mai kyau ne akan shartu imam muslim wala fi ai a ruwaya a ruwaya da ukura ɗaya ruwaya ma ɗari ukura fil musnad akwai wata hanyar daban a cikin musnad mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tasa'in da shida ne ruwaya ta ibn jabir a ruwayar ɗan jabiru an jabirin marfu'an bi lafzin daga jabir aka dangana shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam da lafazin cewa la takfiluhum kar ku wanke dan jabiru yana ɗaukar karatu fa inna kullu jur'in yabuhu miskan yawm al-qiyamah ko domin kowanne wato biki da aka yi wa shahidi zai rika fitar da wato kaifin almiski ranar alkiyama walam yusalli alaihi kuma ba za a yi musu sallah ba wai tunadu sayyid in kana ibn jajirin wa abdurrahman yace itinadin mai kyau ne idan dan jarin din da aka sa shi a itinadi ya zama zuwa abdurrahman ne wa amma idan kana muhammadu yace amma idan ƴaƴan jarin din ana nufin muhammadu ne wannan ruwayar aka abdurrahman dan uwan abdurrahman fa innahu da'ib to hadisin da yake kuma inda da kyau ƴaƴan jajiru mutum biyu ne kuma kowanne yana ɗaukar karatu a gurinsa akwai abdurrahman akwai muhammad idan aka yi irin isnadin da aka ce ɗan jajiru yana nufin abdurrahmanu to hadisin ya ja idan kuma ana nufin muhammad din hadisin yana da matsala domin shi muhammad din yana da matsala kun fahimta da kyau yawa to shi ne bayanin da malami ya ana yake wa amma kyaukani ba ƙara dinin al'aura amma imamu shaukani ya faɗa a nailul audar mujalladi na hudu shafi na ashirin da biyar inna ruwayatul la mad'ana fiha yace a ruwaya ce wannan da babu masoka a kanta kaga wannan faso ake wai kai dalibin ilimi tunda ya faɗa haka to kai ka koma tushe ka kalli isnadin ka ga waye a isnadin nabi na ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا mala albani ya ce biyanin jayar mun ni a guri na biyanin jayar ayyuhuma almuradu huna wa yake nufi daga cikin su ba muhammad yake nufi ko kuwa abdurrahman shi ne yake wa mai shaukani faɗa da ne na yi da shaukani ya faɗa da yi da kuwa mujalladi na hudu shafi na ishirin da biyar ya ce na ruwayatun la mada'ana fiya ruwayatun da ba ba soka a cikin da ba zai ba mu haji ba bai warware mana ba kawai na faɗa ana biya ai da zai ji duk da cewa za mu iya hararo yana nufin abdurrahman ne a isra'ila to amma gaba da ya fito da abin karara yace sun makalantu bil irwa yace ni sai da gaba ya fitar a cikin irwa ulgali fi takriji a hadith madaru sami yace na fitar a nan a wannan lambar mujalladi na uku shafi na 164 farajewu yace ka koma وله طريق ثالث akwai hanya ta uku da yake da shi a kare da wa ma mujalladi na biyar shafi na 131 zuwa 135 no ruwaya ta Abdullahi bin Kalaba ibnu Sukayr wala hu ru'ya shi kuma ya ga Annabi alaihi salatu wasalam wala ya tabbut lahu ima amma ba bai tabbata cewa ya ji ba wala hu ru'ya kai ya ga sahabin da ya ruwaya gurin sa amma bai tabbata cewa ya ji daga gare shi ba fa huwa mursalun sahabiyul fa huwa qadda yace to kaga ya zama murtar sahabi marasilin sahaba kuma idan wato sahabi ya faɗa abu ya faɗi magana kun ga asali shi ne murtali shi ne manfaƙon sahabi sakan ko minhu sahabi sakan ko wanda yake da sama da sahabi ko wanda yake kasa da shi aka cire shi kawai sai tabi ya ce annabi ya ce to sai a ji hadisi ne murtali ya aka yi ga annabi alaihi salatu wasalam to sai dai idan marasilu sahaba ne kuma ba huwa hujjatu wannan hujja ne wa isnadu ilayhi sayyun isnadin sa a gurin sa an jingina shi zuwa gare shi ya inganta wa qad wa salahu al-bayhaqi bayhaqi ya ya ce wa ya gada da hadisin har zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam shine ya ce hadisi ne wato mawsuli a mujalladi na hudu shafi na shari'a ne hadisi an jabi hasani na biyu an abi barza annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ji magzalahu annabi alaihi salatu wasalam ya kasance a wani yaki nada fa fa Allahu alaihi sai Allah ya baki nasara shine ba shine yakin da aka kai ba ma gwamnati yakin ba shine bari sannan aka yi nasara wa qala li ashabi sai annabi yace ma sahabban sa hal tafkiluna min ahadin yace shi kuna neman wani a wannan yakin to amma kaga wannan wato yakin ya nuna an gwamza din ko kuma an zo gwamzawa shine bai an gwamza ka kafiran suka ji tsoro duk suka gudu ko da an fara tufar da duk su gudu ba dai a tsawon lokaci ba sai annabi bayan an gama yakin sai yake kuna neman wani ne ku samu ba kalu na yadda ji kwarai kuwa fulanan wa fulanan wa fulanan suka ce da wani da wani da wani in magana sai annabi ya kuma cewa hal tafkiluna min ahadin har yanzu dai ba wani da kuka rasa a yakin nan ba ganye ba kalu da suka ce ai yanzu kowa mun gani kala sai annabi ya ce lakini afkilu julabiba yace ni kuwa na san julabiba ba ganye ba wanda shi fashin laifin nan gaje karanta mun karanta ne da rijalar sa'ulan gaje ka ga ba ma a lissafa shi a cikin mutane ana ganin a manyan sabai shi ba kowa bane sai annabi ya ce ni ko na na rasa tunani iya wanda ake nema wai duk sun gamsu yace ni ko ban ga dalabi ba annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan kalma ni ko ina neman sa ban ga shi ba to me ya faru nan kuwa a fadluhu annabi yace ku nemo mun shi fadlu wato fadlu fil qatl ku je ku duba cikin waɗanda aka yi wa shahada ko za ku ga shi fa wajaduhu ila jambi sab'atu sab'atu katalahu kawai yake je su gani cikin kafirai guda bakwai katalahu wanda duk ya kashe in baka tazu sannan ka kashe ba dan nabi sallallahu alaihi wasallam bauti nabi sallallahu alaihi wasallam ya ka zo annabi alaihi salatu wasallam ko kafa ko annabi alaihi salatu wasallam fa adali sai annabi ya zo ko kafa alaihi sai dai akan dilaigo dilaigo fakada da yake katala sab'atun thumma qatalu yace kun ganshi nan mutum bakwai ya kaje sannan ka kaje hada ne ni yace to wannan dan gida na ne shi da jiwo da ba kwa ne wanda wani dan gida na ne wa ana min kuma ni ma dan gidan sa ne sallallahu alaihi wasallam hada ne ni wa ana min yace dan gida na ne kuma ni ma dan gidan sa ne ai za ku ko kakanni yanzu ko kakanni za ku tana da irin wannan sai ga mutum yana jin daɗi da an zo an zo za a tafi misali an je an kai wa kaka ziyara sai ga a cikin ƴaƴan wani yana kallon wani kakan yana iya kallon wani ya ce wani ai dan gida na ne sai ga yana kamar na wani ai ni a nan za ku ba mun yi wani dan gida na ne misali uwarsa na dokanar da ko uban cewa ko za ta zauna gurin bawai sai ai wani dan gida na ne to wannan tara annabi alaihi salatu wasallam yace wani dan gida na ne ni ma kuma dan gidansa ne sallallahu alaihi wasallam qala ha marratayn aw thalathan sai da annabi ya faɗa ka dobi ko uku thumma qala ji jibril ra'ayi haka za fa wasalaha qala ai fa ala sai annabi alaihi salatu wasallam ya haka da hannunsa fa wasalaha ya kimbuda hannun fa wasadahu ma ya kimbuda hannayensa qala yake fa wada'u ala ta'iri kika duro mar jinaibi ba kan tafukan la hawla wala quwwata akan wato hannayensa laysa lahu sarirun yace ba shi da wata makara illa ta'idi ta'idin nabi sallallahu alaihi wasallam in ba hannaye hannaye annabi shine makarar julabi qala da yace fa udira lahu wa udi'a fi qabri aka yi makawari annabi ya dauke shi da hannunsa ba ba a tsako shi a makara ba annabi ne ya dauke shi da hannunsa ya je sa shi a cikin wannan kabar wanda ba za ku in za ku iya tunawa saboda yanayin zubarsa ba da yadda yake da yake ba mutum ne ke kyawa ba har hana shi aure a kai sai da annabi wata ran yace je ka ce yace har yanzu baka yi aure ba yace duk inda yaje ba a bari sai annabi alaihi salatu wasallam yace je ka gidan wani ka je ka ce ina nema ma auren wani yana zuwa da yaje sallama da mai gidan yana fitowa yace annabi alaihi salatu wasallam ne ya aiko ni yace yana neman auren wani sai hawo mana shi ya dauka annabi ne zai aura sai da aini yake nema auren wanti sai yake rufe shi to to bara ina zuwa in ka ja sai ana zuwa sai an tabbiyo hajiya da matsala kawai sai shiga gida yana zuwa ya jiki ya ce ba ta gidan yace annabi alaihi salatu wasallam ya turo yana neman auren wanti budurwa ce ita ma sai ta hau murna tana ta murna tana ta ai kakan ta yanke zaka annabi zai aure yanzu yake ke malama da ta kai yace ai wanda zai aura bi dai shiru yace ce ai na da ji zai aura to ita yar tana daki da ji ji da su tace umma wai ne kin ji wani irin abin nan a dora mutum kin ji wani wani kaza kaza tace annabi ne ya shiru tace yi tace to na yadda shine ma kana ma wato wa bilati da ga wani wato idan Allah madaukakin sarki idan ka ga amara an yakuna lahum al-khiyaratu min amri wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad zalla dalalan mubina bilati ga wato ma kana li mu'minin wala mu'minatin idan qada Allah wa rasuluhu aka ce har ayat da dani ai bai dace ga mu'mini namiji ko mace idan Allah da wani ke yi hukunci kai kuma ka zo ka ce kai dai kana ganin ka dai ka bata yi saboda haka tunda annabi ya zaba maka miji kawai ta yadda shikenan to shine wannan dilaji din to kun ji irin balan da ya zama saboda haka ba ba nan take wuce za ga mutum wani a cikin mutane amma da zai rantsuwa da Allah lau aqsama ala Allah la abara to shine yake cewa aka yi makabari lam yu lam yu kargatla ba fata wankewa ba daga dauko shi daga wannan gurin kawai kabari ya kalle ba wanke shi ba dama wa waɗanda suke yan yan kuhudu ba ga ai ba wanke shi ba duk gaba ɗaya wanke shi aka yi karajahu muslim mujalladi na bakwai shafi na ɗari da hamsin da biyu wata ya kulau wanda ya nufi yahuda wuri ɗaya ne a shafi na ɗari tara da ishirin da hudu wanda ya da ɗani lau ƙarin gaba ɗaya na abuja wuri ɗaya ne shi ne duk bi wa ahmad da imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da ishirin da ɗaya ɗari hudu da ishirin da biyu ɗari hudu da ashirin da biyar wal bai hakiya mujalladi na hudu shafi na ishirin da ɗaya a tarihi an anan annan shi ala ahudin lam yugassan anan shi yake shuhada uhud ba wanke su ba wa dubilu bil imanin da jina nan su aka bulle su wa lam yusalli alayhi ba yi musu sallah ba gairu wa gairu man gairu hamza banda hamza karaja wa abu dawud jalladi nabi jabi na mutun da tara wa ziyarat lahu walil hakim wa yati lawzuhu wa tirmidhi shi ma a mujalladi nabi jabi na 138 zuwa 139 wa tana ibnu sa'ad shi ma mujalladi na uku wato takarda ta daya shafi na takwas wal hakim mujalladi na dai shafi na dari uku da sittin da biyar wal bayhaqi mujalladi na hudu shafi na goma zuwa na sha daya aka imamu ahmad mujalladi na uku shafi na dari da ashirin da takwas wa qala al hakim sahihun ala sharhi muslim wa wafaqahu az-zahabi wa qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya fada majmu' mujalladi na biyar shafi na dari biyu da ashirin sittin da biyar بعد ما أداه إلى لأبي داود بأن يدعى عزيز زوال أبي داود وهذا وجي كده إسناده هذا أو سيئ قل سنتي هو عندي حسن ما الألباني يتي لما أقول لا يا إنجدا على أنه على شرط مسلم جد هنا كان شرط مسلم الرابع نهد أنا عبد الله بن الزبير في قصة أهود أكثر أهود واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر تكما wato shahadar da aka yi wa hanzala wanda ake kira wato gasilul mala'ika ko wanda mala'iku suka wanke shi ala yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum tagsiluhul mala'ika bayan an yi yakin da an gama sai annabi alaihi salatu wasallam yace dan uwan kuwa da ba yace mala'iku ne za su wanke shi fasalu sahibatahu yace amma ku je ku tambayi iyalin sa gida me ya faru da shi fa qala aka je aka tambayi matarsa sai ta ce kare da huwa jinubun tace ai ya fito sabon aure ne ranar ya tare yana saduwa da iyalin sai ya buga kujen yakin uhudu sai rabu da ita kawai ya hudu ko wanka ne ba yana zuwa kuma bai dawo ba sai shahada aka yi masa shahada shine matar da tace ai ga a yanayin da ya hudu lamma ta bi al-ha'iya yayin da ya ji sauti shela fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li zalika ghassalatu al-malaika annabi ya ce zuwa da wannan da ya sa malaiku suka wanke shi malaiku ne suka yi mawanka da kansu karaja wuri ibn hibban fi sayyihi wal hakim wal bayhaqi li a wannan islam mujalladan wa isnadun jayyid kama qala an-nawawi mawdi'in min al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 160 ثم نسي ذلك فقال بعد sannan ya manta haka daga baya zai faɗa mujalladi na biyar shafi na 263 wa zakarna annahu hadithun da'if yace mun ambaci cewa hadisi ne wato da'if fajalla man la yasa yace wato girma ya tabbata ga wanda baya bantuwa shine Allah wa qala al-hakim imam al-hakim yace sayyun ala shartu muslim amma daga baya an tabbatar da hadisi ingantacce ne akan shartu muslim wa qala al-zahabi imam al-zahabi yace hadisi ne tabbatacce al-qamis nan yanzu muke makarata wa an ibn abbas qala kutiba hamza bin abdullah wa hamza ibn rahim wato an yi wa hamza abdul muttalib rauni da shi da hanzala a yakin uhud ko kuma junubun gaba ɗayan su suna da janaba hamza ma ibnu abdul muttalib da janaba sai mu yakin uhud fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu al malaikata tubaddiluhuma annabi yake na ga malaiku suna wanke su biyin nan bawo da barani bil kabir da barani ya fitar a kabir mujalladi na uku shafi na ɗari shafi na ɗaya da shafi na ɗari da arba'in da takwas wa isnadu hasan kama qala al haythami fil madfa mujalladi na uku shafi na ashirin da uku sannan yake wa rawul hakim mujallabi na uku shafi na ɗari da tasa'in da biyar nuna dikiri hanzala a ruwayar hakim amma bai faɗa hanzala ba wa kada ta yi wani islam yace hadisi ne mai kyau wani isnadi ne mai kyau wata aqaba wata aqaba zahabi fa asaba imam zahabi yayi magyara ya kuma dace lakin lahu shahidun mursalin qawiyyun akhrajahu ibn sa'd ibn sa'd ya fitar a hadisi mursali mai karfi mujallabi na uku takarda ta ɗaya shafi na tara عن الحسن البصري مرفوعا مثله قلت يدي وسنده سيء رجاله كلهم ثقات isnadin mai kyau ne dukkan rijal din wato amintattu ne wa fihi raddun ala al-hadith an yi wa hadith wato az-zahabi ko an yi wa hadith az-zahabi raddi fa innahu wa safa hadith ibn abbas bil garaba domin ya ce hadith ibn abbas hadith ne garibi da yana wuce da bi hamza domin an ambata hamza ma annahu qala fi sanadi duk da sanadin nasa ya faɗa a sanadin cewa innahu la ba'sa bi ya ce babu laifi akan isnadin kama haka hu shaukani anhu kamar da imamu shaukani ya yi aiki da gari mujalladi na hudu shafi na ashirin da shida wa zahiru an alhafiz rahimahullah lam yaqim ala hada shayi abin da yake zahiri shine wato shi hafiz bai tsaya akan wannan shi da kawai ba wa alam anna wajaha dilalat alhadith ala adam makruhiyyati qatl shahid al-zulm mutane cewa wato dilalar wannan hadisin tana ba da shaida ne akan cewa wato abu tare da shar'antuwar wanke wanda yake shahidi huwa ma da karahu shafi'iyya kuma haka shafi'iyya ta ce ba a wanke shahidi wa ghayruhum da wasu annahu law kana wajiban lama ta kada bi gaslil malaika da wajibi ne da dan malaiku sun wanke hamza da wato gasilul hanzala da da ba zai ba ce shikenan kuma ba za a wanke su ba wali amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi gasli kuma saboda umarnin da annabi yayi cewa a wanke da ba za a ji alizuwa saboda haka ba a wankewa saboda ba wajibi bane da annal maqsuda minhu ta'abbudul adami kawai maqsudi akai shine ibadar dan adam akai in kaga an wanke kawai ibada wato su bayi na duniya sun yi ibada ne kawai domin sun yi lasu samu ladan da aka faɗa cewa wanda ya wanke mamaci da wanda ya kan kabari za a kankare man wato kabira guda arba'in wanda ya hakan kabari kuma za a baki lada kamar ya gina gida ya ba wani ya zauna har tsawon rayuwarsa to sai dai an go wannan da abudan kawai unzur al majmu yace ka duba majmu na imam an-nawawi wanda yake mujalladi na biyar shafi na 263 wa nail al-awdar mujalladi na hudu shafi na 26 abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa idan mun tashi karatu nan gaba wata ne kama kenan za mu ƙara yin bayanin wankan gawa a gurguje sannan mu shiga kuma likabani wannan shi amma sati mai zuwa mun yi wannan sati biyu yanzu za mu karanta alwaji sai da yake sunna wani kita da rabi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am نعم an yi musu sallah ko wanka ai maganar wanka ne ake yi ba maganar sallar ba shi ne saboda shi mala'iku ne suka wanke da hanzala da hamza ibn abdul muttalib malaiku ne suka wanke su ne magana da mu yawa amma amma hamza ibn abdul muttalib bayan masa sallah in ban manta ba akwai ruwaya da ta nuna cewa har wato wasu ma sai da suka rika bin kabarin su ne musu sallah domin ya halatta idan ka zo baka samu yi wa mutum sallah ba ka je kai masa sallah a kabarin ya halatta misali kana san wani gari wani ɗanka ko mahaifi ya rasu har aka kai shi baka nan ba kai masa Allah ba ya halatta ka je kai ma ya halatta bare kuwa Allahu ala to wannan shi an sami um dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da biyar Allah ya saka da kai أول ما كبر عليه لأن أبا ملارنزا وأنه يقول كل أن لا يرجعون اللهم أعلمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين